وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زام تاشي سورة الحاقة سورة نا ستين ترى bara an taba kaɗan amma bana za a koma farko don a samu cikakken fa'idan allah ba mu lafiya zama lafiya allah sa mu ga farkonsa lafiya ƙarshensa lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاك والهاك وأدرك ما الهاك قد تبسموا فؤاد بالقارعة فأما ثمود فأخذوه الواجهة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة مدنية مكية إهدى أو إثنتان وخمسون آية سورة نال الحاقة annabi yana zaman mauka aka saukar da suran ayoyinta 51 ko 52 bismillahir rahmanir rahim alhaqatu malhaqa ubangiji yana rantsuwa da kiyama alkiyamatu allati yahiqu fiha ma ankara min albasi wacce nan wanda abinda ake musu na tashin kiyama yake sauka a ciki shi allah ya ambace shi da alhaka a wannan rana ne masu musun tashin kiyama za su tabbatar da akwai shi masu musun hisabi za su gan shi masu musun cewa akwai sakamako za a gan shi ko kuma awil mushiratu lizalika ko ranar alhakan nan ita ne mai bayyanar da wannan allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa malhaƙatu shin menene ma alhaƙa ta'azimun li sha'aniha don girmama sha'aninta wa huwa mubtada'un wa khabarun khabarul haqa alhaqatu na farko mubtada ne malhaqatu na biyu ma din nan mubtada ne alhaqatu ma mubtada ne jumlansa kuma labarin alhaqa na farko Allah ya ce wa ma adarika me ya sanar sheka a alamaka malhaqatu menene alhaqa mai kwankwasa wannan ziyadatul ta'azimin lishaniha din ƙara girmama sha'aninta fa ma al'ula mubtada'un wa ma ba'da khabaruhu وما ثانية خبرها يا أتكم مفعول الثاني لأضرع الله سبحانه وتعالى هنا فدا waɗansu al'ummomi da suka ƙaryata annabawa me ya samu me ya sauka a kansu kazzaba samudu samudawa sun ƙaryata wa adun da adawa bilƙari'ati da mai kwankwasa alkiyamati kiyama li'annaha domin ita ta ƙara'ul ƙuluba bi ahwaliha tana ƙwanƙwasan zuciyoyi da tsorarrakinta da suka karyata kowanne allah ya kawo masa irin nasa halaka fa amma samudu amma samudawa ba uhliku an halakar da su bi ɗagiya da ƙara mai tsanani ɗagiya ɗin nan asai hatul mutajawizatul hajj kara mai wuce haddi almaci zaudatul haddi mai ketare iyaka fi shiddati a cikin tsanani
kaka ce wuta ba wuta ne alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma فتركوا فيها سرئ كأنهم آجاد نخل خاوية وهل لهم من باقية وجاء فرعون ومن قوله والمتفكات بالخاطئة sakharaha alaihim Allah ya saki iskan akan su ta rinjaye su sab'a layalin kwanaki darare bakwai wa samaniyata ayyamin da kwana takwas awwaluha abin ya faru a farko min subhi yawmil arba'a asabar din ranar laraba li samanin baqina min shawwal kwana bakwai da ya rage a watan shawwal wato 22 ga watan shawwal rannan Allah ya saukar da wannan iska da tsawa a kansu wakana ta kasance ne fi shi shita a gefen lokacin hunturu sannan iskan nan ba ya tsaya ba ne tun da aka fara husuman mota ta bi'atin masu bin juna iskan dai ake ta yi shabba ta tabu ifilin hasim ta an kamanta ta da bibiyan fi'ili a wato aikin mai yin lalas in mai yin lalas yana yin lalas yana sa askan nan cas cas cas cas haka yake yi to haka aka kawo musu wannan iska wannan na bayan wannan ba kautawa karratan ba da kura mai bayan wani hatatan hasima abin da ya faru bayan an kawo wannan iska allah ya ce fatar alƙauma kana ganin mutanen fiha a cikin wannan iska sar'a kayayyu matsuruhi na ababen jefarwa haliki na halakaku ka annahun ka ce su a ajazu na halin kututturen dabino ne kawiyatin abin yankewa saƙidatun farigatun wanda an cinye ma'ana an kada itacen ya zama bai da wani amfani allah yana gaya wa annabi ka gaya wa mutanen ka yadda muke masu saba ma annabawa fahal tara lahum min baqiya shin kaga raguwa a cikinsu da innan azaba ya zo ai azaba in ta zo ba ta ragewa na asibatu nafsin makaddaratin aw ta'ulil mubalikati a ce maimakon a ce alfahal tara lahum min baqin sai aka ce min baqiyatin wato saboda mubalaga ai bakin la babu sauransu gaba ɗaya an yi an gama sun da so karyata annabawa suka karyata sakon Allah Allah ya kawo musu azaba mai tsanani waje a fir'aunu bayan waɗannan mutane Allah na gaya wa annabi irin abubuwan da yake faruwa ga masu saba ma Allah da masu dagawa waɗancan ƙaryata annabawa suka yi wannan za a faɗa fir'aunu ba dama Allah ya bashi ya yi sarauta ya mallaki kowa ko ina ya bi shi wajen birane dubu hudu suna ƙarƙashinsa sai kawai ɗagawa ya kama shi ce shi Allah ne ma gaba ɗaya Allah ce to bari a ji abin da ya faru shi ma da shi ɗagawansa ta fi shi sai fir'aunu ya zo wa man balahu a wani kira'an ko wa man qablahu fir'auna ya zo tare da mabiyansa shine man balahu ko ko wa man qablahu waɗanda suka zo gaba gare shi al'ummomi kafirai wa fi qira'atin bi fathil qaf wa sukunil ba'i shine qabla hudin ay man taqaddama hu min al umam al madiya wal mutafikatu da mutanen mutafika mutafikan nan aluha mutanen ta wa hiya qura qaumi ludin alqariyun mutanen annabi ludu duk waɗannan Allah ya ce mutane ne wanda suka saba ma annabawansu suka saba ma Allah dukkan su sun zo bilkhadiya da kurakurai bilfi'ilati zatil khada ayyuka ma abocin kuskure fa sau rabbahum suka ba a sau rasulan rabbihim suka saba ma manzon ubangijin su ayi ludan annabi ludu wa ghairahu da waninsa fa akhadhahum Allah ya kama su akhadatan kamu rabiyatan za'idatan mai karuwa fi shidaci a cikin tsanani ala ghairiha bisa waninta
إنا لما طغى الماء أملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتئيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
to Allah yana so ya nuna maka shi azaban Allah ba sai da wuta ba in ya ga dama ya halakar da wasu da tsawa waɗansu da iska waɗansu da kifarwa to ruwa ma da kake gani Allah na halakarwa da shi sai ce fir'auna abin da ya faru inna lamma dagal ma'u yayin da ruwa ya hauhawa ala fauka kulli shay'in ya hau dukkan komi minal jibali ruwan duk duwatsun duniya ruwan dufa na sai da ya gama shi wa gaira ya da wani ta zama na dufa domin duk ruwa da kake gani allah yana yi a shekara yana da adadi duk digon ruwan da zai sauka a kowane shekara daidai yake da kowane shekara allah na kawowa ba ƙari ba daɗi idan allah ya ga dama mutanen wurin sun tuba sun yi gabara sai a kawo musu ruwa da yawa idan ko suka saba ma Allah ruwan dai ba za a rage ba sai a kai can inda ba kowa a zubar saboda a azabtar da su to amma da za a yi ruwan duba ne sai Allah ya sake na sama ya sake na kasan ba adadi sai ruwan ya cika ko ina ya haɗe dukkan wani dutsen duniya kaga kenan ashe Allah ya ga dama yanzu nan sai ya kawo ambaliya ya halaka ka to su mutanen fir'auna abin da aka kawo musu kenan hamallakum muka dauke ku ya ni aba'akum ya iyayenku dukkanmu nan gaba ɗaya mun shiga jirgin annabi nuhu don muna bayan tsotson iyayenmu shine Allah ya ce hamannaku mun ɗauke ku mu iyayenku idan an tumfi aslabihim yayin da kuke cikin tsotsonsu kowane ɗa yana cikin bayan mahaifiyarsa ya ɗauke shi don an ce shi annabi nuhu alaihi salam mutanen da ya ɗauka a jirginsa ba su wuce 83 ba sauran duniya don an halakar bayan an halakar ɗin kuma da aka gama ruwan tufanu ‘ya'yansa guda uku su suka raye mutane a duniya shine adamu na biyu hamu da samu da ya fi su sanaka duk wanda ka gani a bayan duniya ya hau jirgin annabi nuhu yana bayan tsotson mahaifinsa ko mahaifiyarsa shine allah ya ce muka ɗauke ku bai ce muka ɗauke su ba karka ce mutanen annabi nuhu ne da suka tsira kawai aka ɗauke mu ma an ɗauke mu yanzu an tumfi aslabihin don da kuke tsatson filjariya a cikin jirgi mai gudana a safina allati wacan nan amilaha nuhun nuhu ya aikata wani ja huwa wa man kana ma'ahu ya tsira da wanda yake tare da shi wa gari na sauran duk suka nutse a ciki allah ya ce mun yi haka ne linajalaha don mu sanya wannan aiki namu na halakarwa a ruwa وهي إن جاء المؤمنين da tsirar da muminai daga azaba wa ilakil kafirin da halakar da kafirai ya zamo taskiratan wa'azi lakun gare ku wata iya ha uzunun wa'iya kunni mai kiyayewa ta kiyaye ta duk mu ba mu gani ba amma gashi ana gaya mana su waɗanda so gani aikin ya zama masu wa'azi mu ma da muke ji kunninmu ya kiyaye cewa Allah na iya kawo azaba ko ta wani hali faiza nufi hafi suri Allah ce to waɗannan kenan halakarwa adawa samudawa mutanen ludu mutanen fir'auna to akwai halakarwa na gaba ɗaya wanda kowa zai tafi idan ranar ya zo shine Allah ce faiza nufi hafi suri idan an hura ƙaho nafkatun wahidatun hurawa guda ɗaya lilfasli saboda rarrabewa bainal khalaiki tsakanin halittu wahiyar saniyatu ita ce na biyu don akan hura ƙahon guda biyu ne na farkon hurawa duk wanda yake duniya zai mutu gaba ɗaya idan kowa ya mutu sai shi israfilu mai hura ƙahon sai Allah ce israfilu da saura ya ce babu ya ubangiji kowa ya tafi ce kai ma mutu to in ya gama mutuwan sai Allah ya ce limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm wa yake da mulki babu mai amsawa duk wani mai rai ya tafi to a wannan rana ne Allah zai sake tada israfilin nan in ya tada israfilu sai ya hore shi ya hura ƙaho na biyu hura ƙahon nan shine lilfasli bainal khalaiki lilfasli saboda rarrabewa bainal khalaiki tsakanin halittu wa humilatul allu wa humilatul allu aka ɗaukaka ƙasa wal jibalu da duwatsu fadukata dakkatan wahidatan duwatsun nan da kake gani na duniya da kasan nan da kake gani na duniya duk gaba ɗaya za a dandake su gaba ɗaya wani wuri Allah yana ce yau na ɗoyi sama ka ɗagi sigil za a naɗe sama a naɗe ƙasa gaba ɗaya idan haka wannan rana ya faru allah ya ce fa yau mai izin waƙatil waƙiya da rana an ga wannan rana to waƙiya ta auku ma'ana ƙiyama ya zo ƙamatil ƙiyamatu gaba ɗaya dutsen duniya ya dandake ya zama ƙura kasan ma duka an zare shi gaba ɗaya bayan wannan ya faru wa shaƙati sama'u sama za ta kyakkece sama ɗin nan tana ɗauke da nauyin mala'iku maki sallallahu yana cewa saboda yawan mala'ikun nan ba ka samun inda za ka sa goshi kai sujada a sama ba mala'ika a wurin to wannan rana bayan ƙasa an dannake ta kowane mala'ika saman da yake ƙasinsa za ta kece fahiya ita saman yau irin ranar nan za ta zama wahiyatun la'ifatun rarrauna ba kamar yanzu wanda take da karfi tana rike da mala'ikun ba wannan za ta kece gaba daya wal malaku ya nima al mala'ikatu mala'iku duk za su zo ala arja'iha bisa nahiyoyin da jawanibin sama wato kowane janibi na sama
an ja ويحمل عرش ربك فوقهم samaniyatun mala'iku guda takwas suna ɗauke da al'arshin ubangijinka faukan a birbisin su almala'ikatul maskurun yau izin ranar nan min almala'ikati au min sufufihim ko daga safufuwan safafensu yau izin
يومئذ تعرضون لا تكفي منكم كافية ويقول هاؤم اقرءوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابيا وهو في عيشة راضية
نعم آه، آه، يومئذ ranar nan turaluna ake bijirar da kulil hisabi zuwa hisabi la ya kafa ko la ta kafa minkun khafiyatun wata abu mai buya bai buya da gare ku mina sara'iri na abin da yake boye dama ranar lahira yau matublar sara'iru ne ranar da ake tona asirin kowa amma man otiye kitabahu amma duk wanda aka bashi littafinsa a wannan rana biye minihi da hannun damansa fa ya kuli yakan ce khidaban li jama'atihi yana zance da jama'ar salima sun rabihi saboda abin da aka faranta masa rai ha umu qura'u kitabiya jama'a ku kalli ga littafina tanaza fi ha umu wa ikra'u ha umu qura'u kitabiya ha umu kitabiya ikra'u kitabiya tanazu'i ne an ce farkon wanda zai fara wannan karban takarda in ji annabi muhammadu sai na umaru shi zai fara karba suka ce ya rasulullah ina abubakar ya ce ina ai mala'iku sun camke shi ya shige aljanna shi ashe yan kaga ana jiran ana ana maganan shiga aljanna a bada takarda shi ba shi takardan ake yi ba hisabin aka yi ba don manzala salan ya ce duk wanda aka yi masa hisabi ya shiga uku a dai tarili a bijiro wannan takardan kenan eh su ne eh sun cika shi kenan a wuce amma a ce me kai jiya me kai yau ya abu kaza a ba za a shiga magana to shi sai na abakar shi kan ya riga ya shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda bai qulu ha umqra'u kitabiya ku karbi ku karbi ku karanta littafina wannan kenan Allah ya samu a cikin su na inni zanantu sai ce ni na yi yaƙini zanna a cikin alkur'ani ba zato ba ne ni na yi yaƙini tun da na so annabi nabi annabi na yi yaƙini an ni mulaƙin hisabiya zan gamu da hisabi na mai sauƙi hisaban yasira duk wanda ya samu irin wannan takarda da hannun dama to abin da zai faru gare shi fa huwa fi aishatin radiya zai zamo cikin rayuwa yardajjiya marliyatin abin yarda fi jannatin a gidan aljanna aliya maɗaukakiya ita aljanna wato a sama take shi ko wuta a ƙasa yake to shi ne ya ce fi jannatin aliya sannan kayan gidan aljannan nan kudufuha daniya abin ɗasanta mai kusa da juna ne ma'ana kudufuha duk wanda ya san yadda ake cin 'ya'yan kayan marmari wani kayan marmarin za ka gan shi yana kasa-kasa ne wani kayan marmarin sai an jefe shi da dutse ma- da- da- ko an sa makata a ciro shi wani kayan marmarin ya yi kasa-kasa allah ya ce a na 'yan aljanna ba haka kudufuwa daniya abin ɗasanta yana kusa na in automatic ne in ka kwanta 'ya'yan itacen sai zazzago daidai yadda kake in kana son ka ɗiba ka ɗiba in ka zauna sai ya ɗaga ya zai daidai kanka in ka tashi tsaye haka nan shine Allah ce qudufuwa daniya qaribatun yatanawalu khalqa'im wal qa'id wanda yake tsaye zai iya ɗiba wal qa'idu na zaune zai iya ɗiba wal multaja'u da wanda yake ku- kwance ma kowa da kowa haka zai dan aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna Allah zai ce kulu washrabu ku ci ku sha hani an ai mutahanni'ina kuna masu farin ciki ba irin cin duniya ba wata rana an kaci kaci masiba in ciki ya wuce inda yake masiba zawo ya faru idan kaci wani abun kai kato ma- hawan jini ya faru ko kora mewa Allah ya ce mutahanni'ina aljanna ba a bayan gida ba a fitsari idan an ci an koshi idan zai fita sai a yi zufa zufan kuma almiski shi na Allah ce mutu hanni'ina sakamakon bima a salabtun abinda kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanukan da suka wuce almaliyati fid duniya mai shudewa a cikin duniya wannan Allah yana ta- tunatar da mu cewa rayuwar duniya a munasaban lahira kamar mafarki ne domin rayuwar lahira bai da iyaka bai da iyaka har abada ne haka ji an ce khalidi ne ya fi ha abadan rayuwar duniya da daɗin da wahalar duk yana da iyaka in daɗi kake ji ma akwai ranar da zai ƙare idan wahalan kake sha akwai ranar da zai ƙare shi yasa su ba suke cewa in ban da mutum mahaukaci me yasa ba za ka wahala na shekara goma ka ji daɗin har abada ba ba ka ganin manomi wata tara cikin wahala don ya ji daɗin wata uku duk inda manomi yake wata tara wahala yake don neman jin daɗin wata uku wata uku na karewa daɗin ya kare sai ya koma ya fara sharan gona ya fara kai taki kamin ruwa ya sauka In ruwa ya sauka wata shida kullum yana kan hanya kamin a gama girbi ne wata tara to in dai har za ka sha wahalan wata tara don ka ji daɗin wata uku me yasa ba za ka yadda da wahalan duniya wanda za ka ji daɗin har abada ba to Allah yana cewa su waɗanda ake ba su wannan jin daɗi su ci su sha to sakamakon abin da suka gabatar ne ayyamul khaliya kwanuka wanda suka shuɗe wannan kenan Allah ya samu cikin su na ma manutiyan وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما هي-
ma hisabi ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ماليه
wa ma manutiya kitabahu akasin waɗannan amma duk wanda aka bashi littafin sa bishi malihi da hannun hagu uzu billahi fa yaqulu yace akasin wancan ya laitani lam uta kitabiya can yana cewa ha umqra'u kitabiya wannan yace wayyo kaina da ba a bani littafi na ba wala ma adari ban san ma hisabiya me hisabi na ba ya laita ha kai conta almautatu fi duniya da ma a ce mutuwar duniya ba za a ƙara tashi ba da ya fi mini da ta zamo kanatil qariya ita ce mai yankewa ga rayuwana bi an la'u ba asa ba za a tashe ni ba ma a gane an ni maliya kuɗi na bai wadace ni ba domin duk wanda Allah ya ba kuɗi ɗayan biyu ne ko dai ya yi aikin aljanna ko ya aikin wuta duk wanda ya yi Allah zai bashi in aljannan ya saya Allah zai bashi to a lokacin ne zai tuna cewa ashe wadatar banza na yi a duniya ga abin da ah, addu'an- ah, ba- ba- wadatar ya ja mini ka yi kuɗi ba ka yi makaranta ba ba ka yi masallaci ba ba ka yi sadaka ba ba ka sada zumunci ba ba ka ciyar ba sai aikin banza kake yi gaba ɗaya a ranar za ka ce wayo ni kaina ashe kudin bai da wani amfani halaka ni sultaniya hujja da nike da shi ya kare ai hujjan masu kudi a duniya kudi ko hujjan shi kudi me ba dai kudi bane zai ci a buge shi ba dai kudi ne zai ba a gine shi ba kudi zai ba a so kaza da sauransu Allah ya ce zai yi nadama a wannan rana ya ce yau bani da wani hujja bani da karfi ha'u da ya zo na kitabiya da hisabiya da maliya da sulaniya asalinsa kitabi ne wa hisabi wa mali wa sultani sai aka kawo hayi aka ce kitabiya wa hisabiya wa maliya wa sultaniya lissakti saboda kawaici ne tasbutu wakafan tana tabbata a tsaye wa wasulan ittiba'an don bi ga musaf lil imam wa naqal wa minhu akwai daga wanda suke cikin kira amma man hazaba wanda suka shafe ta wasulan to abin da zai faru a ba a cikin ga 'yan wutan nan da suke faɗa Allah zai ce huzuhu ku kama shi khidabun li hadrati jahannama ana magana da masu tsaron jahannama faquluhu ajmi'u yadayhi ila unuqihi ku tara hannayensa zuwa wuya fil gulli a cikin ukumi sun mal jahima sannan wutan jahima annar wuta almuhrikata mai konawa salluhu ku shigar da shi
ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
wanda Allah zai ce masu kenan ku shigar da shi sun mafi silsilatin sannan cikin sarƙa zar'uha sab'una zira'an kamun ta zira'in ta zira'i saba'in bi zira'il malaki zira'in mala'ika ba irin na mutane ba fasluku adkhilu ku shigar da shi fiya a ciki ba da ighlalihin nar bayan shigar da shi wuta walam tamna alfa min ta'alluqil fi'li da yace fasluku nan fa'i bi hana ratuwan ratayin fi'ili da zarafi mutaqaddim ba me ya jawo masa haka innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance bai da ba da gaskiya da Allah mai girma a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar kiyama za a yi wani abu kamar yadda ibnu majah ya ruwaito an zo wajen hisabi da aka zo wajen hisabi ga masu kudi ina ka samu wannan ina ka tara wannan su ko fakirai sai su zo su tsaya gefe ɗaya suna kallo sai su ce ya ubangijinmu mu ne fukai fakiran muhajirai zuwa ga manzon Allah me ya faɗa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me a a- me suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fakirai kenan Allah ya fifita mawadata a kanmu sai manzon Allah ya ce bari in baku bushara ku yarda da wannan talaucin ba zan baku bishara ba fakiran muminai ranar kiyama za su shiga aljanna kam- kamin mawadata su shiga da ribi- da rabin yini guda rabin yini ba fa namu ba na Allah inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sai fakire sun shiga aljanna sun zauna dafa an shekara 500 sannan a ce ina mawadata in an tsere wajen hisabi da wani kaulin idan sun zo an fara hisabi zai ce ya ubangiji mutum me yana mu na tsayuwan mu kuma nan ka jarabce mu da talauci mun yi haƙuri ka ba waɗansu mutane kuɗi da hujja da menene mun yi haƙuri yau kuma ya za a tsare mala ce to ku wuce ku wuce ku je ku shiga aljanna kawai ku ba ku da laifi to amma ba ma son talauci gwamma dai mu tsaya wajen hisabin kaɗan
الله أكبر
na balaisa lahul yawma hahuna wala yakhudu sannan bayan rashin imani bai kwadaitarwa ala da'amil miskin bisa ce da masakai wannan magana ne sababin da yake sa a shiga wuta in ji Allah la yu'minu billahi al-azim wala yakhuddu ala da'amil miskin wato sababi guda biyu kenan rashin imani da Allah da rashin ciyar da miskinai da rashin kwadaitar da waɗansu akan ciyar da miskinai wannan narko ne mai tsanani wajen ubangiji ba shigan wutan abin da ya jawo shi kenan kaga wannan yana nuna cewa matukan kana da wadata ka yi ƙoƙari ka ciyar da mutane ko ka kaɗaitar a ciyar da mutane musamman a irin wannan lokaci da muke ciki a irin wannan wata da ya gabato sababi na shiga aljanna imani da Allah ciyar da wanda ba da shi ba a ce ka je wajen tafsiri ka je kawai ba a in ka ji mai kai in kana da abinci ya wuce na mutum biyu mai da shi na mutum uku ka ciyar Allah subhanahu wata'ala yana son mai ciyarwa ko mata ka kawai wadata ta za ka samu lada balle wanda bai da shi to kaga sababi kenan guda biyu ya kamata a kauce masa a bauta ma Allah a bada gaskiya da shi a ciyar da miskinai a ciyar da miskinai ciyar da miskinin nan ba wai sai kana da kuɗi sai na zama alhaji wani ba a'a abincinka ya rage ba wani ka yi abincin mutum uku ka hada da wani an taɓa samu a zamanin da bani isra'ila wani mutum ya talauta talaucin ya kai inda ya kai ya je wajen annabin lokacinsa ya ce annabin lokaci na ka roƙa mini Allah ya bani wadata idan ya bani wadata zan yi abin da ya dace sai Allah ya ce annabin a gaya masa an karbi addu'ansa amma za a bashi wadata a raguwar rayuwansa rabi sauran rayuwan da zai yi a duniya Allah zai bashi wadata a rabin shi ma'ana in sauran shekara goma ne za a bashi na shekara biyar to a kawo yanzu in ya shekara biyar ya koma matsiyacin shi koko zai haƙura in ya shekara biyar a bashi wadatan na shekara biyar ɗin aka gaya mashi shiru ya ce to mun dai sha wuya yanzu in mun karɓa muka kai kuma goma biyar ɗin nan aka sake koma talauci za mu koma gidan jiya to ya za mu yi ya ce abin yana bukatar shawara sai je wajen matarsa ya ce baiwan Allah annabin Allah dai ya gaya mana Allah ya karbi addu'a mu amma rabi me kike gani mu karɓo na shekara biyar yanzu idan biyar ya yi mu ƙara komawa talauci ko ko a'a mu haƙura sai lokacin ya yi sai ta ce na sha wuya a karɓo kawai ya ce eh ai mun riga mun saba da wannan ta ce ba ruwanka a karbo ni ba zan yadda ba to ashe hikima take so ta yi masa da aka karbo ana kawowa ta ce to yanzu abin da za mu yi da ni da kai in za mu yi abinci mu yi abincin mutum hudu idan mun koshi mu ba mutum biyu su koshi don ran da za ka yi riga ka yi riga guda hudu da nawa da naka biyu na sadaka kai duk abin da za mu yi dai mu ba wasu kaman shi ai da aka kashe kera rabin ya sai Allah ce a gaya wa shi annabi gaya masa mai godiya ne an cika masa sauran shekaru ma na kasa malumin sadakatin dukiya bai taba karewa saboda sadaka ba shaidan ne kawai yake yin maka ya kuma shaidan alfaqara kullum in zaka bayar ce shaidan ce zaka talauce zaka talauce a'a kar ka yadda da wannan mugun shawara ne na shaidan ka bayar hadisi ma yana ce la tuki fa tuka alaika kar ka tsuke bakin aljihunka Allah ya tsuke masa nasa saboda haka a yi kokari musamman a cikin wannan watan ramalana a ciyar da al'umma ana cikin wani hali a ciyar da mutane a ciyar da mutane duk wanda ya ciyar Allah zai bashi kamar ga kuma sababi na shiga aljanna dan falaysa lahu yawma ha huna hamimu Allah ya ce shi wanda ya shiga wutan nan baya da wani makusanci qaribun yantafa bihi wanda zai amfana da shi a yau wala damun bai da abinci waɗancan abincin su an ce kuduwa daniya shi ba ma daniyan ba abincin ma mai kyau ya samu ba su da abinci illa min gislinin sai dai daga surkamikin wutan yan wuta kamar ruwan ciwo ruwan gasawan yan wutan nan yake gangarowa ya zo wajen shi au shajarun koko wani kaulin wani itace ne gislin la ya kuduhu ba mai cin wannan itace illal khadiuna sai masu kuskure alkafiruna kafirai fala uqsimu فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
فلا أقسم بما تبصرون الله إنا رنسوا da inda la kusuma ya zo la za'ida ne ina rantsuwa bi ma tubsiruna da abin da kuke gani min al makhluqati daga ababen halitta don Allah subhanahu wata'ala in kana so ka san shi ka duba masu tauhidi suna cewa fanzur ila nafsika tumman taqili lil alamil ulwi summa sufli ka dubi kanka tukunna haka nike daga babu ne da na zo duniya haka nike tun ina jinjiri na faru na kai kaza na kai kaza na kai kaza ka dubi mahalukati irinka ka dubi sama ka dubi kasa ka dubi ruwa Allah ya ce to na rantse da abin da kuke gani na halitta wa ma la tubsiruna da abin da ba kwa gani min ha daga cikin ta aibi kulli mahalukin innahu shi wannan alqur'ani la qawlu rasulin wallahi zancen manzo ne karimin mai girma ai qala ku risalatan anillah ya faɗe shi risala ne daga manzanci wa ma huwa bi qawli sha'irin alqur'ani ba zancen mawaki bane kalilan kankani ne ma kwarai nuna kuke ba da gaskiya ma'ana ba ku ba da gaskiya sai kaɗan wala bi kauli kahinin ba zancen boka ba ne kalilan kankani ne ma ta zakuro na kuke wasuwa an ce wannan aya yana daga cikin ayoyin da ya jawo sai na umaru shiga musulunci kamin ya shiga ɗin wato yana yawo ne a cikin garuruwan makka sai ji annabi yana sallah da daddare sai ya ji muryar annabi sai na cewa ya alaita sheri kai ce waka na ma da muhammadu wani abin da yake faɗa waka ne kamar annabi ya ji sai cewa ma ko bi kauli sha'irin sai cewa ya ji ni ne wa ma ko bi kauli sha'irin ce kai wannan ma bokanci ne ne ce wala bi kauli kahinin kalilin ce kai anya yana wucewa ne abin da yake faɗi kawai annabi sai maida mashi cikin alkur'ani wannan ya fara jan hankalinsa kamin lokacin da aka samu musulmai mutum 39 annabi yana neman cikon 40 kwakwara ya yi ta addu'a Allah ka buwa yadda musuluncin nan da ɗayan mutum biyu a garin nan ko Umar ko Abu Jahal Allah ya karbi addu'a kan sai na Umar wanda ya shigo shiga cikin musulunci wa ma za'idatu mu'akkidatun da yace ma tazkuruna ma tu'minuna ma za'ida ne mai karfafa ma'ana annahum amanu bi ashiya sun ba da gaskiya da abubuwa siratan sassauka wa tazakkaruwa suka ambace ta min ma ute bihin nabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da aka ba annabi don sun ba da gaskiya da sashi min alkhairi na cewa ayi alkhairi sun ce sun yarda da wannan wasilati sada zumunci sun yarda da wannan wal afafi da kamewa falam tuguni anhum shay'an bata wadatar da su komi ba bal huwa shi alqur'anin nan tanzilun saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai walau taqawwala alaina ba'al laqawil da annabi ya faɗi ya kagi wasu maganganu ayin nabiyu alaina akan mubalil aqawili sashin maganganu bi an qala anna ma lam naqulhu ma'ana ya kage wani abu abinda ba mu muka faɗa ba in ji Allah la khazna min huda mun kama annabi iqaban bil yamini da hannun dama hannun daman Allah shine kudura da kuwa da mun kama shi da karfin mu da kuduran mu summa laqattana sannan da mun yanke min huda gare shi alwatin niyad alqalbi maratayin zuciya wa huwa irqun wani jijiya ne shi watin din nan muttasilun bihi wanda yake sade da zuciya idan kaza idan ya yanke ma ta sahibuhu ma abocin su sai ya mutu
am aminkum min alin anhu ajiziyin wa innahu latalkiratun lil muttaqin wa inna lanalamu anna minkum mukaththibin wa innahu lahasatun lil kafirin wa innahu lahaqqul yaqin فسبح باسم ربك العظيم
الله نعم لغنا من اليمين ثم لقنا من الوتين وما منكم من أحد ba wani mutum ɗaya daga cikinku uwa ismu ma wa min ɗin za'idatu litakirin nafi wa minkum halin min ahadin hajizina mani'ina masu hani an gabarinsa shi dalilin saukan ayan da wato waɗansu mutane ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama mutanen anɗakiya wanda annabi musa ya je garin da annabi haliru ya nemi a ba su abinci suka ki inda alkurani ke ce fa abau an yulayyifuhuma da ayan ta sauka sai suka zo wajen annabi da kuɗi su mutanen antakiya ɗin suka ce ya rasulallahi muna roƙon ka cire ɗigo ɗaya fa abau an yulayyifuha yulayyifuhuma ka cire ɗa'a fa abau ɗin nan ka ce fa atau wai annabi ya canza cewa sun ƙi su ciyar da musa da haliru annabi ka cire ɗigon nan na baka mai da cita fa'atau an yi zayyafuhu ma suka zo don su ciyar da su karkace sun ƙi ciyarwa sun ƙi ciyar da su ga manzo Allah ka canza mana wannan ɗigon saboda kar garin mu ya samu ya samu aibi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki Allah ce ka gaya masu ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi ba ni iya canzawa wannan digon haka Allah ya kawo shi Allah kuma zai bar shi haka shine Allah ke cewa da annabi yana mana canji yana mana canjin abin da muka kawo do abin shi ma din ga abin da zamu kama shi da shi na inna alquran alqur'anin nan la tazkiratun wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah wa inna lana alamu haƙiƙa mu mun sani anna minkum a cikin ku ayyuhan nas ya ku mutane mukazzibi na masu karyatawa da alqur'ani wal musaddiqin da masu gaskatawa wa inna huwa alqur'ani shi alqur'ani nan la khasratun nadama ne alal kafirin bisa kafirai idza ra'aw sawabal musaddiqin da nan da za su ga sakamakon ba su gaskatawa wa iqaba da hukuman masu karyatawa wa innahu shi alqur'ani alhaƙul yaƙin wallahi haƙi ne na yaƙini wato gaskiya ne na yaƙini lil yaƙin alhaq fasabbi nazzihi tsarkake bismi rabbika da sunan ubangijinka al'azim mai girma alhamdulillahi rabbil alamin abinda makaranta muka dace Allah ya ba mu ladansa muna jawo hankalin al'umma ga wata ya zo mai alfarma wata mai albarka wata mai ɗimbin alkhairi watan karban addu'a watan rahama watan gafara kowa ya san abin da halin ƙasan nan yake ciki musamman arewacinmu musamman musulmanmu musamman ƙasar zazzau da najeriya baki daya babu mai tsare mu sai allah kar mu ruɗi kanmu mu ce muna jiran wani ya tsare mu allah shi ne mai iya tsare mutane Allah shi ne mai iya tsare mutane kuma Allah ya kamata mu koma gare shi mai ta'addu'a mai ta'addu'a mai ta'addu'a istighfari a yawaita istighfari a yawaita sabon mu ne yayi yawa Allah subhanahu wata'ala bai kawo azaba sai laifin jama'a sun yawa to laifi da sabon Allah ko ina iri iri in ba don annabi annabin rahama ne ba abubuwan da al'ummomin da suka yi aka halakar da su ba wadda aka rage liwaɗi ne tauye mudu ne ƙarya ne kashe mutane ne sata ne har abin da ma baka sani ba bai haɗuwa bai faɗuwa to amma Allah yana barin wasu don wasu in ba don masu istighfari ba da ba mu san inda za mu kai ba dama tun zo makyacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim ba zan kawo azaba ba matukan kana cikinsu annabi ya tsorata ya ce Allah bayan ba ni zaka kawo azaba ya ce ma kana Allah mu'azzibahum wa yastaghfirun to mu koma mu ta neman gafaran Allah a yawaita karatun alqur'ani a yawaita sadaka a yawaita addu'a a masallatai ba wai a'a sai an kira ka an ce ga kuɗi ka yi addu'a ba ai kasar ka ne kana nan a zaune idan abu ya tsanani za ka ga abin da yake faruwa da 'yan uwanmu yanzu daga ƙauyuka ana guduwa ana shigowa gari mutum ya bar masaukinsu ya bar inda aka haife shi ya bar inda ya rayu ba noma an kona kayan noman ya gudo yana neman mafaka Allah tsare mu da irin waɗannan sau da haka jama'a a koma ga Allah a koma ga Allah a koma ga Allah kana mu ce shugabanni shugabanni mu ne muka karkace Allah ya kawo karkatattun mu ne muka karkace Allah ya kawo karkatattun a zamanin hajjaji ibn yusuf hajjaji dan yusuf wani mutum ne azzalimi wanda yake kusa da sahabbai amma ya kama mutane yana dukansu har akwai sahabin manzon Allah Abdullahi ibn Zubair ya ce a kamo shi zai mai duka da ya zo wurin shi ya ce baka isa ka yi min duka ba ya ce saboda mene ya ce annabi ya gaya min wani addu'a in na karanta da safi ma mai iya cuta ta da yamma ma ba mai iya cuta na yau na karanta baka isa ba yayye ya cutar da shi ya gagara ya ce to kaya min addu'a ya ce in kana da rai ma an kya koya ma wani dan karkaji sai aka ce mashi me yasa baka adalci ka riski zamanin sai na umar bin al-aziz zai ce aho tabazzuru tabazzuru ni irin irin ku ne ai irin wancan mutanen dole yayi adalci ko kuma iya tsinannu iri na ni ma tsinanne irin ku saboda haka abun daga gare mu ne wa an law istaqamu ala tariqati la askaina mu ma mu gyara mu tuba mu istighfari mu yi salati ya mu ya mu ba mu zauna lafiya ba zargin wannan aibata wannan mutum ya yi riga ka ce ina ya samu ƙarya iri iri mutum ya zauna ya ce ai wani yana cikin kungiyan kaza wani yana cikin me ya kai ka ka roki Allah ya baka mana saboda haka watan azumi dai watan ganima ne ganima shine ka koma ga Allah ai istighfari ai salati ai karatun alqur'ani ai sadaka masu shi su bayar masu shi su bayar wallahi in ku ba ku bayarwa Allah zai a karbo a karba da tsiya to in maka bayar ba kama ka kama da miliyoyi da ka ba da miliyan ɗaya ko duk garin nan sai an gore maka saboda haka wallahi su gyara bayar wanda ba a nan shi Allah ya sa ake karɓo wallahi da mutum yana zaka yadda ya kamata haka ba zai faru gare shi ba ka tsare hakkin Allah Allah ya taba ka ba zai yi ba saboda haka a koma gaskiya a rike gaskiya a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a duniyan ta zo karshe ne shi yasa kake ganin rikici rikicin iri kowane ƙasa da irin nasa mu irin namu kenan wannan fitinan kenan muna gidajenmu amma cikin rashin kwanciyar hankali da ka ji motsi a gida hankalin kai tashi barayin anguwa kananan yara sun dame ka saboda haka mu koma ga Allah dai mu yi ta addu'a kuma kowa ya kula da yaransa kowa ya kula da yaransa duk sanda kaga yaro yana kashe kuɗi fiye da hankalin ka tuhume shi ka tuhume shi ba so bane ka bar yaron ka duk abin da yara ne da sauransu wata ran zai halaka ka saboda haka ka lura da yaranka ka lura da waye abokinsa da waye yake zama da waye yake tafiya yanzu ba komai za a iya yi akan kuɗi saboda haka mu kiyaye mu kiyaye kuma ga azumi yana fuskanto mu Allah ya ba mu lafiya kowa ya kokari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qama ramalana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ramalana ya zo ya wuce ba Allah bai gafarta masa ba yafi kowa hasara to Allah ya sakar mai hasara ga sakonnin masu martaba mai martaba da suka shigo don su wakilce shi wajen budewa Allah saka masu da alkhairi ga garkuwar malamai ga dan gori ban zazzau zai jawabi na suna